والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa rayuwar ta iso wannan rana yau litinin goma sha uku ne ko da wata ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan tsirman san Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da biyu ga watan maris shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya cikin yardar Allah mun sake haɗuwa a wannan majalisi na masjidin sunna da ke kan titin sardauna nan cikin garin azarai jihar Bauchi inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sauka inda muke karatu cikin Radul Azhani ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa jiya mun tsaya ne cikin suratul Najm mun tsaya aya ta 32 kuma kanta ne har ilo za mu sake tashi bala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذا أنتم أجنكم في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
a cikin siyakin dama mun ji Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa shi yake da sammai da kasai duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah ne subhanahu wata'ala kuma yace li yajziyal ladina asau bima amilu domin ya sakan ya ma waɗanda suka munana da irin abin da suka yi wa yajziyal ladina ahsanu bil husna kuma ya sakan ya ma waɗanda suka kyautata aiki suka yi tauhidi suka yi da'a ga Allah su kuma ya kyautata musu da abin da yafi kyawu shine aljanna sai Allah ya bada siffarsu allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha sune waɗanda suke nesantan manya-manyan laifuffuka kuma suke nesantan alfasha mun ji kaba'iral ithm ka'idar da malamai suka faɗa na abin da yake zamantowa kaba'ira waɗansu sun zo a dunkule kaman guda bakwai a cikin hadisi waɗansu kuma ɗaiɗaiko sun zo sa ayoyi daban-daban na alkur'ani da kuma wasu hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu cikin magabata suke da za su iya kaiwa guda 700 ababen da yake kaba'ira wasu kuma sun ce tamkar guda 70 ne Imam Zahabi rahimahullah ya yi kokarin sa ya tantance guda 72 a matsayin kaba'ira waɗanda kuma Allah ya ambaci narko na azaba a kai shine ya rubuta littafin sa Kitabul Kaba'ir Allah ya mana tsari To Allah maɗaukaki ya ce waɗanda suka nesanci manya-manyan laifuka sai ya ce illan lamam nan ne gaban da muka tsaya. Wato sai dai abin da yake lamam ƙananan laifuka kenan. To wajen fassara menene lamam ɗin mun ji inda waɗansu daga cikin sahabbai kamar Abu Hurairah ya ambaci fassara da malam ya zaba a nan wajen ya ambata. Wanda cewa shine sagarul dhunubi yace kan nazrati wal qubla wal lamsa kamar shigen irin waɗannan idan dai har mutum bai kai zuwa ga babba ba musamman idan ya faru ne sau ɗaya ko abin da ya kama da haka wannan shi ne siga irin hudu wasu malamai suka ce a abin da ake nufi da saga'irul dhunub wato a shine mutum ya aikata laifi ko da a ce kaba'ira ce mutum ya aikata babban laifi amma kuma sai ya tuba ya tuba ya kyautata zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to shine abin da ake nufi illal lamam wato nan kenan ba saga'irul dhunub ba abinda suke cewa illa lamam ai illa ayyalumma biha thumma yatuba thumma yatubu sai dai idan mutum ya aikata irin wannan laifin wanda yake cikin kaba'ira sannan ya tuba zuwa ga Allah to shine abinda aka yi istithna'i ne munqati malamai suka ambata wato wannan kan Allah ba zai kama bawa da shi ba amma abinda mutum ya ci gaba da aikatawa na laifi kuma ya san laifi ne ya doge a kansa Allah zai kama shi da shi a waccan fassara wanda malam ya ambata a nan wajen fassarar abubuwan rairata daya daga cikin wasu abubuwa da ya kamata a yi taka tsantsan a kansu kamar yadda muka ambata a jiya ita kanta annabara ɗin tana iya zamantowa mafari ne da zai kai mutum zuwa ga babban laifi domin sau da yawa babban laifin yana faruwa ne daga ƙananan abubuwa كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر malamai wanda hikima yake cewa dukkan abubuwa da suke faruwa na aikata barna da mutum zai aikata zina da mutum zai aikata matsala tana farawa ne daga kallo kallo ne da ake ganin sa kaman ba komai ba kura idanu kamar yadda wani mai hikima ya jeranta wato abin nan farko fa nazaratun ثم ابتسامة ثم كلام ثم موعد farko shi ne kallo sannan kuma sai a yi murmushi daga murmushi kuma sai a yi magana daga magana ne sai kaga an kai har lokacin kuma da za a sanya lokacin da za a haɗu a aikata yanzu kaga ita ma an nazara ɗin da aka fassara ana aka ce kan nazara ce wal kublati wal lamsa an nazara ita ce mafari shi ya saka muka ambata jiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi hajjin bankwana qadiya na wata mata da ta zo tana masa tambaya amma kuma sai tana kallon abin nan a Fadl ibn al-Abbas kyakkyawan saurayi yana baya yana bayan kuterin raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya goye shi annabi kuma sai ya sanya hannunsa yana turewa idanunsa domin kaga kenan an san ita annazara tana iya kaiwa zuwa ga barna kamar yadda ya zo cikin wani hadisi na wato buraida buraida tukun al-hasib al-aslami hadisi ne wanda abu dawuda ya rawaito malamai sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake biya wa ali ibn abi talib yace ya ali la tutbi'u nadarata bin nadara fa inna laka al-ula wa laysat laka thaniya aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya aliyu karka yadda kallon farko ka biye shi da na biyu me yake nufi kallon farko kallon farko shine misali mutum ya waiwaya bai tsinkaya ba sai ya ga mace suka ido hudda ita ko kuma ya ganta a wata siffa ko abin da ya kama da irin wannan sai mutum ya dauke kansa to irin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka biye makallo da da wani ma'ana kallon farko karka biye masa da na biyu ya ce fa inna lakal ula na farko idan ya faru to Allah ya yafe maka amma ya ce wale sallaka tsariya ta biyu kan ba a yafe ma ba so kaga idan mutum ya kalla sannan ya ɗauke idanunsa ba tare da ya yi nufin kallo ba kallon ya faru to irin wannan babu laifi sai a abin nan zai iya faɗawa cikin annazara ɗin da aka faɗa ya zama to allama amma lokacin da mutum ya sake bi da kallo to kaga annabi ya ce wale sallaka tsaniya amma ta biyun ba ba taka bace laifi ne akanka to kenan idan har annabi ya ce akwai laifi a wannan kallon da za a yi to kaga wannan fassarar da aka ce kan nazarati kallon da za a yi a matsayin allaman to mutum ba zai doge da wannan fassara ya ce zai ci gaba da yin kallo ba saboda annabi ya ambata kararar ma Ali ibn Abi Talib duk da darajar da yake da ita ai a sauran musulmi duka ya faɗa ba Aliyu shi kadai ba to kaga kenan ashe mutum sai ya zamanto ya yi taka tsantsan dangane da irin wannan fassara dai duk da cewa ita wannan kan nadrat wal qiblat wal lamsa ita ce fassara da ibnu jarir a at-tabari ashbaha bil lamam ma kala abu hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam lekan banga fassarar da tafi dacewa da allamamun nan ba sama da abinda abu hurairah ta yarwaito ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya ce inna allaha kataba ala bani adama haqqahu min az-zina adraka zalika la mahala Allah ta'ala ya rubuta wa bawa kasonsa na zina ba kuma sai ya raske wannan babu makawa me ake nufi da wannan fa zinal aini an-nazar wato zinar idanu shine kallo wato mutum ya irin wannan kallo kana kuma sai ya dauke idanunsa wa zinal lisani an-nutqu ko kuma wato furuci wanda mutum zai yi kuma ya ji daɗin wannan furuci wannan su ta tamanna wa tashtari rai kuma fata take yi kuma ta yi sha'awa amma in har mutum bai aikata ba to wannan zai zama to ya fada cikin ma'ana na allama ba za a kama shi da shi ba amma in har mutum ya wuce kamar yadda annabi ya ce wal fardu yusaddiqu zalika aw yukadibuhu amma farji shi yake gaskanta hakan ko kuma ya karyata to kaga idan har mutum ya zan ya amince farjinsa ya gaskanta to wannan ya fada cikin kaba'irul zunubi don haka nan Allah madaukaki yayi alwashi da alƙawari ne ga waɗannan almuhsinun waɗanda su ne zai ba su aljanna sai ba su wannan sifa alladhina yajtanibuna kaba'irul ithmi wal fawahisha waɗanda suke nisantar kaba'irai da manya-manyan alfasha illa lamam sai dai kananan laifuka wato saga'irul zunubi wannan sai zamanto kenan على حد قول الله تعالى في آية أخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله يفضل الشرطي إن كن يسنج من يمن يليفك وأن دعك حنامه mutum ya kiyaye daga manyan laifi to kananan laifi idan yana aikatawa to Allah subhanahu wataala zai gafarta masa eh nukaffir ankum sayi'atikum za a kankare muku kananan laifuka su kaba'ira su ma Allah ta'ala yana yafewa bawa amma shi sai mutum ya nemi yafiyar daga wajen Allah ta kanas kuma sharuɗan tuba suna nan kamar yadda malamai suka zayyana irin yadda ya zo a cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne mutum ya daina laifin nan take sannan kuma mutum zai da na sani me yasa ma ya aikata ba wai yana waiwaye kuma yana jin daɗin abin da ya a baya ba a'a yana jin me yasa ma ya aikata shine na biyu sannan kuma na uku mutum ya kudurta akan cewa har abada matsawar rayuwarsa dai ba zai ƙara aikata wannan laifi ba to insha Allah idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa guda uku ya zama tawbatun nasuha to koda babban laifin ne Allah madaukaki zai shafe wa bawa domin Allah yayi alƙawari ya ce wato inna rabbaka wasi'ul maghfirah kamar yadda yazo a cikin wannan aya ai wato ubangijinka yana da yalwar gafara mai yawan yin gafara ne don haka duk abin da bawa ya aikata na laifi tsakaninsa da Allah in dai tsakaninsa ne da haƙƙin Allah amma ya roƙi Allah tare da cika waɗancan sharuɗa to Allah zai yafe masa Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah madaukaki yace ya ku bayin da kuka yi laifuffuka kuka ka tobara makawunanku kun tara wa kanku laifuffuka to kada ku karaya in dai har kuna son komawa zuwa ga Allah ubangiji bai maraba da ku ne sai ya ce la takana min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah yana gafarta zunubai baki daya inna huwal ghafurur rahim shi ne gafara ne mai jinkai in kuma ya cika ya san da haƙƙin wani ne mutuncinsa aka ce ko dukiyarsa ko jininsa to wannan kuma akwai sharadi na hudu daga cikin sharuɗan tuba guda uku nan shine mutum zai je nemi tahalluli a wajen wannan ko dai maida masa haƙƙinsa ko kuma ya nemi yafiyarsa domin Allah baya yafe haƙƙin wani sai in an nema a wajen wani don haka Allah madaukaki mai yalwar gafara ne in har bawaye ne sanci manya manya kananan laifuffuka shine Allah ya sanya mana bonus kaga an ce takawa da zaka yi daga gidanka kai alwala za ka tafi masallaci duk taku ɗaya za a shafe maka zunubi kuma za a rubuta maka lada to irin waɗancan ƙananan laifukan ake nufi wataƙila ka ɗaga kai ka kalli waccan baka sani ba kuma sai abin ya baka sha'awa ka sake mai da idan to kaga dai kai laifi ne to amma ba kaba'ira ba ce lamam ne mun fahimta da irin waɗannan yan abubuwa ko kuma fudulul kalam mutum yana zaune yana ta yin zantuttuka wataƙila sai faɗa abin da ba daidai ba amma fa ba shiga haƙƙin wani ba domin kaga gulma an namimanci ɗaukar zancen wani a kai wani domin a raba tsakani ko kuma haddasa wata fitina irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke na kaba'ira babban laifi ne su sai an nemi yafiya a wajen Allah in kuma haƙƙi ne na wani to shi sai an nemi yafiya shi ma a wajensa to idan har bawa ya riga ya nisanci manyan laifuka to kananan laifuka hatta alwala idan kai alwalar da kake yi tana wanke maka kananan kananan laifuka duka kaga wannan falala ce daga Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah ya ce inna wa inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai yalwar gafara ne bi zalika ga dangane da wannan garabasa da ya muku wa bi qabulit tawbati da kuma yadda yake amsan tuba inda Allah ya ga dama sai ya ce duk wanda ya laifi ai na hana kuma me yasa kai dan haka bazan yafe maka ba da Allah sai ya haka to amma shi ubangiji duk laifin da mutum ko mutum ya san laifi ne kuma sai ya aikata amma kuma daga baya lalle imani ya shiga zuciyarsa ya nemi yafiya a wajen Allah ubangiji ne yana maraba da shi ba kamar dan adam bane da in an masa laifi shi sai ya ce ai da ganganta mun me ya saka ka mun ba zan yafe maka ba wannan ba tabi'a ce mai kyau ba mutane su zama masu yafiya kamar yadda ubangijin su yake da yawan yin yafiya thumma la yaqul ahadukum sannan kada ɗayan ku ya banka ma saboda ayyukan da yake yi ya ga shi ya ne sanci laifuka baya yi kaba'iran nan duk baya yi ayyuka kuma na farilla yana kiyayewa sannan na filfili shine a gaba abubuwan ayyuka alheri to kar wannan ya sashi ya banka ba ya ga kansa shi wani abu ne saboda kullun yana cikin hidima ta addini la yaqul ahadukum kada ɗayan ku yace salatuna wa siyamuna wa hajjuna ai sallar mu ta kai matsayi azumin da muke yawan yi kowace litinin da alhamis ai aikin hajji ai kowane lokaci muna kashewa kuɗi mu ba ma ba ma ba ma ganin yawan kuɗin muka je mai aikin hajji mu sake nanatawa to kar mutum yayi wannan in mutum yayi haka yayi makansa taskiya Allah ya ce huwa a'lamu huwa a'lamu biku Allah shine mafi sani game da ku ai alimu Allah shi ya san yaya hakikanin ayyukan ku yake duk lokacin da bawa zai aiki Allah shi ya san menene ke kunshi a cikin zuciya aiki a bayyane shi makaluki da bai san zuciya ba aka ce yayi aiki ne da abin da ya bayyana amma fa shi ubangiji yana sanin zuciya duk lokacin da aka yi aiki shi ya san zuciya dan haka kar mutum ya banka ma akan aikin sa huwa a'lamu bikum in ansha'akum min al-ardi yayin da Allah madaukaki ya kage halittan ku daga ƙasa ay khalqi abakum adama min at-turab Allah ya halicci babanku annabi Adam daga turbaya ne wa in antum ajinnatun kuma Allah shine mafi sani game da ku a lokacin da kuke dan tayi jam'u janin kenan ajinna shine jam'i na wato janin shine dan tayi tun lokacin da kuke yan tayi sai budo ne ummahatiku kuna cikkunan uwayenku mata Allah ya san yaya kuke ai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana mutum ana halitta shi a cikin yatumarsa arba'in da yawan nutfa arba'in da yawan mubga arba'in da yawan abin arba'in da yawan alaka arba'in da yawan mubga ko kuma yursalu ilayhi almalaku sai ya aika mala'ika zuwa gare shi abin nan fa yunfaqu fihi ruhu sai Musa masa rai wai Umar bi katbi arba'i kalimati kuma umarce shi shi mala'ika ya rubuta wasu abubuwa guda hudu tattare da shi wannan bawa kaga ana rubuta arzikinsa za a rubuta rayuwarsa za a rubuta kuma wato a shaƙiyun amsa ido ɗan aljanna ne ko ɗan wuta kaga ashe tun mutum yana ɗan tayi a ciki Allah ya san cewa shi mutumin kirki ne ayyukan da zai yi zai tsarkake su ne saboda Allah ko ku zai yi ne saboda wani garabi na duniya a'a aljanna ce makomarsa ko ba aljanna ba shine ake tuna mana kar mutum ya banka ma in antum ajinnatun ai Allah ta'ala ya shi ya ya san ku lokacin da kuke yan tayi kibu dole umma haji kuma tun a cikkunan uwayenku don haka Allah ya kashe ni fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku kada mutun ya ga shi ya kai wani matsayi a ibada kar mutum ya ga ya kai wani matsayi wai shi a hidimar ibada saboda yana yawaita ibada ya ga cewa shi ne yanzu ya haye shi kaza kullum ana so ne mutum ya dinga bautar Allah bainal khawfi wa raja yana tsoro kuma yana fata wata ran ummul mu'minina Allah ya kara mata yarda sai take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah baiwar Allah na Allah ya mata ilimi da kuma neman sanin ma'arifa ta sami ilimi ita kullum tana cikin tambaya tambaya tambaya da kiyaye abubuwa sai ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganar da Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani inda Allah yace a والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ودندا واتو suke aikata abinda suke aikatawa wa qulubuhum wajilatun zukatan suna cikin tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa fa su za su koma zuwa ga ubangijinsu ulaika yusarquna fil khairati wadannan sun suke gaugawa sun suke rigegeniya suna hanzartawa zuwa ga ayyukan alheri wa hum laha sabiqun har ma suna tsere suna rigaggeniya sai ta ce ya manzon Allah shin wannan ayar ana nufin waɗanda suke yin abin nan zina ne kuma suna shan giya kuma suna sata alhali kuma su musulmi ne su ake nufi suna aikata laifuka wa qulubuhum wajila kuma suna tsoron ubangiji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yabnatul khaddi yabnatul siddiq yake yar gidan siddiq annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce humul ladina yusalluna waysu waysumuna wayatasaddaquna wayakshawna Allah tuqbala lahum aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace yake siddiq ana nufin waɗanda suke azumi suna sallah suna yin sadaka ne amma a lokacin da suke aikin suna jin tsoron karfa Allah ya ki karban aikin su ake nufi ulaika yusaruna fil khairati wa hum laha sabiqun su ne zaka ga kullun suna hanzartawa kullum in suna ibada suna tsoron cewa karfa watakila Allah bai karba ba to zaka ga kullum suna kazar-kazar suna karsashi da hanzari wajen ƙara yin aikin wajen ƙoƙarin ƙara kyautata aikin domin dai suna fatan Allah maɗaukaki ya karba kaga wannan sun bauta mu Allah ke bainal khawfi war raja ashe kenan nan ana nuna ibada idan kana yin ta duk yadda kai itqanin ta ka kyautata ta kai ta mai kyau to kuma sai ka dinga jin fargaba kar ko kila ba karba ba bangare ɗaya kuma kana jin cewa ai ubangijinka mai yawan falala ne ya ma umarni ka fai iya kokarinka ka yi abin da ya kamata a yi kana fatan lalle ubangijinka zai karba to a haka ne mutum sai ba zai bankama ba amma duk lokacin da mutum ya kai matsayin da yake ga cewa shi yanzu ya fi kowa addininsa ya fi na kowa ko kuma ya ga hankalinsa ya fi na kowa ko ya ga kaza ɗinsa ya fi na kowa to wannan shine Allah ke mana kashe magabata kullun cikin bauta idan suna yi tsoro suke ka duba dai irin su Abubakar Siddiq da Umar ibn Khattab da Uthman ibn Nurayn da Ali ibn Abi Talib amma wallahi in ka karanta sirar su tarihin su zaka ga yadda bayan Allah nan suna bautar Allah amma cikin tsoro suke kullun kuka suke yi kullun suna fargaban karfa wata kila ba a karbe ibadar su ba alhali mutanen nan annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya musu albishin su ɗan aljanna ne amma a hakan ba su kushe ba har suka mutu tsoro suke yi to kaga ashe ba daidai ba ne mutum wai saboda salaharsa ya dinga kaskantar da wasu shi kuma yana ɗaukaka kansa eh na'am wanda ya ƙi bin Allah kaskantacce ne wanda ya zaɓa aikata laifuffuka har ma yana mujahara da laifuffuka yana bayyana ta baya jin tsoro to nan ne wannan kaskantacce ne a idan duk wani musulmi na gari to amma wannan ba shi ne abin da zai sanya shi wanda kuma ya samu kubuta daga laifuffuka ya kusace yin abin da Allah yake yi yake so ya yi kuma shi ya dinga karin kansa ai shi kan ya riga ya tsira shi ya riga ya haye ai shi ya kai wani matsayi ya kai wani manzali a wajen Allah subhanahu wataala ba ba a so mutum ya irin wannan tazkiya ma kansa Allah madaukaki ya ambata yace wala tuzakku anfusakum masu irin wannan sifa laima kansu tafkiya wato sune yahudawa Allah ya ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum falillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila haka ne ko ba annan cikin suratul nisa'i Allah madaukake yace a baka ga zuwa ga waɗannan da suke tsarkakewa kawunan su ba yahudu kenan yahudu ne suke cewa nahnu abna'ullahi wa hibba'uhu haka suka faɗa kamar yadda Allah ya faɗa cikin Ma'ida suna cewa wani mu ƴaƴan Allah ne kuma mu ne masoyansa mu ne zababbu suna cewa kansu sha'abullahi muhtar wallahi duk irin atrocity din da suke aikatawa ka duba yadda suke ma ƴan uwanmu a gasa kuma babu abin da ya dame su haka suke a ko ina a duniya su gani suke hakan wai daidai ne Allah ya zaɓe su ne su ‘yan lelan Allah ne kuma mu aikata da abin da suka ga dama su ci dukiyar kowa, su kashe kowa, su cutar da kowa, wai Allah ya ba su wannan dama, haka ba suke ambatawa. Game da Allah maɗaukake ba da labari a kayan suna cewa laisa alaina fil ummiyi na sabilun, wai kulu na Allah lahin kadi ba hum ya alamu. Suna cewa ai mu ba mu da wai laisa alaina fil ummiyi na sabilun, ai babu wata hanya da za a riƙe mu da laifi a wajen Allah in mun taɓa wanda yake ummiyi nan ba larabawa kawai suke nufi ba ma'ana duk wanda yake ba su ba suna ce su al'ahiyar da turanci suna ce su gentiles wai in kan da larabci ce al'ahiyar da turanci ce gentiles wato duk wanda yake abin nan ba bai hude ba to wai shi ba abin nan to kaga sun yi wa kansu mai taskiya to mutum kada ya yi makansa irin yadda yahudawa suka yi hadisi ya inganta a cikin muslim daga Muhammad ibn Amr ibn Ata shi kuma ya ji wani daga wajen Zainab bintu Abi Salama Allah ya kara mata yarda Zainab bintu Abi Salama ta tashi ne a matsayin agola a gidan manzon Allah sallallahu alaihi saboda annabi ya aure mahaifiyarta to ita ce lokacin tace lokacin da aka haife ta tun babanta na da rai Abu Salama kenan lokacin da aka haife ta sai aka sanya mata suna Barwatu da aka sa mata suna barwatu ko barwatu kaga yana daga cikin sunaye na taskiya duk da cewa yanzu aka ga wasu na sa wannan suna amma annabi ya hana domin yana da taskiya ne in an ce barwatu wato wadda ta kai gaya wajen biyayya ga Allah to akwai taskiya a ciki tace an sa mata barwatu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tuzakku anfusakum kar ku kar ku tsarkake kawuna ma ku canja mata suna sai suka tambaya suka ce to ya manzon Allah me za mu kira ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sammuha zainab ku ambace ta zainab to ba ita dai ba akwai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya canja mata suna ya sanya mata zainab ko da zainab bintu jahsh an ce da suna ta barratu annabi ya canja mata ya sanya mata zainab wasu malamai sun ce maimunatu bintul harith al-hilaliyya sunanta barwatu annabi ce a'a sunanta maimuna so kaga annabi ya caccanja yana canja musu wannan sunaye saboda ne akwai taskiya a ciki shi yasa ko da suna ne kar a sanya suna wanda yake akwai taskiya a ciki eh ba a san irin wannan haka nan ko da mutum ya kai salaha watakila zaka iya ganin wani mutumin kirki ne mai bin Allah mai aikata abin da Allah ke so ya ba da sha'awa a muminai za ka ga adatan akan yabi irin waɗannan mutanen haka ne ko? to ko da irin waɗannan in mutum za ka yabe shi annabi sallallahu salama ya hana a yi wa mutum yabo yabo kai tsaye a'a sai a sanya masa wani takunkumi ya zo a cikin wani hadithi na abubakarata wani sahabi ba abubakar siddiq ba abubakarata akwai abubakarata shi ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana ahadukum madihan sahibahu la mahala in har ɗayanku sai ya yabi ɗan uwansa akan wata nagartarsa ta addini ya zan ba makawa sai ya yabe shi to shi na annabi yace fal yaqul sai yace ahsabu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki ala allahi ahada ina tsammanin wani mutumin kirki ne amma Allah madaukake shine wanda zai masa hisabi ban isa na tsarkake wani ga Allah subhanahu wataala ba sai ce ahsibuhu kaza wa kaza ina tsammanin dai wani mutumin kirki ne ina tsammanin wane mai gaskiya ne ina tsammanin wane mai imani ne ina tsammanin wane haka mutum zai faɗa yace wallahu hasibu wala uzakki ala allahi ahada to ko da yabo mutum zaka yi abin da zaka faɗa ke kawai kai sai ka ce ka ai wannan ba mu taɓa ganin saurayi mai bin Allah mai san Allah kamansa ba a'a Allah ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bikum shi yafi sanin me yake cikin zukatanku annabi kaga sai koya mana yadda za a yabi mutum kuma ba a san a yabi mutum a gabansa an fi so a yabi mutum a bayan idansa domin yabonsa a gabansa wata rana aka yabi wani a gabansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qata'aba qata'ata unqa sahibik ai ka sare wuyan dan uwanka duk lokacin da mutum ta yabe shi wallahi sai ka sanya masa ya ji wani abu a zuciyarsa to kaji yanzu ka yana kan hanya mai kyau yanzu ka sa ka rako masa da shela to in zaka yabo mutum yabe shi a bayan gidansa amma ba a gabansa ka yabe shi ba eh wannan hadisi da muka ambata Imam Bukhari ya kawo na sharadin cewa kada a ambaci mutum kai tsaye sai dai a ce wallahu hasibuhu wala uzakkihi ala Allah ahada to Allah madaukake yace fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu Allah shi ne mafi sani biman ittaka ai alimun wato Allah shine masani in an ce alamun alimun ake nufi wakil aka ce af'alu ala babihi wato dai af'alu tafdil din ne wato an kawo shi ne a alamu din ake nufi shine mafi sani kenan akwai wanda su ma suka san wanda zaka ganshi da takawa la'annal muttaqina ma'lumuna bi'ilmi bi'amalihim wa zahir domin ai masu takawa ana iya gane su da aikin su na bayyane aiki na bayyane idan muka ga mutum yana kiyaye abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma yana nisanta abin da ya hana ai za ka iya cewa wani yana da takawa ko amma ka ce wallahu hasibuhu to amma Allah shi ne mafi sani me yasa saboda bayan zahirin da mutane suke hukunci da shi shi kuma Allah ya san har da batini to aibul ikhlasi Allah shi ne yafi sanin abin nan wallahu yazidu bi ilmihi bi batinihi Allah shi ya ƙara cikin ilminsa abin da yake koyi ma Allah ta'ala ya sani so da yawa zaka ga mutum ya zo shi da fuska fuska kamar mutum salihi kamar mutumin kirki kamar kaza amma kuma zuciyarsa akwai barna a cikin ta to kaga shi sa Allah ya ce abin nan huwa a'lamu bikum wattaqwa abin da ake nufi da taqwa imtisalul ma'amurati wajtinabun nawahi mutum ya kamanta abin da aka masa umarni ya kuma ne sanci ababen da aka hana ai Allah shi ne mafi sani bil ikhlasi da abin da yake a cikin zuciya na tsarkin niyya fa innahu ta'ala ya'lamu taqiyya minhum wa ghayrihi domin Allah madaukaki ya san mai tsoron Allah a cikin masu aiki ya san kuma wanda yake yi da wata manufa wa man lam yaqdus fi taqwahu wa da'atihi duk wanda bai tsarkake niyyarsa a cikin takawarsa da biyayyar da yake ma Allah ba fala yantafi'u biha ba zai amfana da ita ba wala yusabu alaiha ko ba za a ba shi sakamako a kayi ba domin abinda Allah madaukake yake bukata a kowane irin aiki shine na farko a samu ikhlasi sannan kuma sai a samu mutaba'a waɗannan abubuwa guda biyu ba sa wato aiki baya nagarta sai da shi sai an samu ikhlasi ayi abu domin Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis wannan ayoyi suna nuna Allah madaukake yana son a tsarkake shi ne wajen bauta sannan kuma sai ayi abin a bisa mutaba'a menene mutaba'a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya koyar wa mutane daga wajen Allah to sai a bi haka dan a aikata ba tare da kwange ko kuma yin kare a ciki ba malam yace bal yu'aqabu duk wanda bai ikhlasi ba maimakon a bashi sakamako ma zunubi ne zai samu li'anna riya'a yuhdidu al-amal domin riya ayi dan burge mutane a idan wata manufa ta duniya ba dan Allah ba to wannan fa yana bata wa mutum aiki ne Allah ka tsare wa huwa min al-kaba'ir kuma ita tana daga cikin manya-manyan laifuka da wajibi ne mutum sai ya ne sance ta to Allah yake hu a alau bi man ittaqa Allah shi ne mafi sani game da wanda yake da takawa Allah ka sanya mu cikin su thumma hadara ta'ala man yartadda anid dini ba'da tinaqihi sannan sai Allah madaukaki yayi kashe ni ga duk wanda zai bar addini bayan da ya riga ya rike shi ya rungume addini wa man la yafi bi huquqin lahi allati awjabaha alayhi da kuma wanda baya cika haƙoƙin Allah da ya wajabta maka da ya wajabta a kansa wa abada gairahu kuma ya bauta ma wani Allah talaban lishafa'ati wajen yana neman wancan wani Allah ya cece shi fa qala sai Allah ta'ala ya ambata أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
Allah ta'ala ya ce, Afara aitan lari ta walla, ba ni labarin wannan da ya juya baya, ba ka ga wanda ya juya baya ba, ai ba ni labarinsa. Ya juya baya anil imani ya fasan imani, ai irtadda, mana ya juya da ya amshi ko ya karkata zuwa ga imani yanzu sai ya juya baya. Irtadda, lima'ira bihi ko lamma'uyira bihi. wato sai juya baya lokacin da aka aibata shi wa qala sai yake cewa inni khashitu iqaballahi ni ina tsoron azabar Allah ne fa bamina lahu mu'ibu lahu wanda ya aibata shi sai ya lamunce masa an yahmila anhu azaballahi in waja'a ila shirki akan zai dauke masa azabar Allah din in har wato ya dawo zuwa ga shirkarsa wa adahu min malihi kaza har ma ya bashi wani abu daga cikin dukiyarsa faraja'a don haka sai ya dawo daga imanin ya fasa wannan kamar yadda Imam Suyuti ya ambata a cikin asbabun nuzul cewa mugira ne ba mugira ba Walid ibn al-Mughira Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin manya-manyan Qurayshawa wanda yake mai matukar kudi a lokacin duk cikin Qurayshawa ba wanda yake shi dukiya kuma yana da shekaru sosai suna girmama shi ko mutum ne wanda in ya faɗi magana ana binta shine shugaban kabilan Banu Makhzum kuma jikin tsatsansa Allah ya fitar da mutanen kirki tare da cewa shi yana dan wuta ne Khalid ibn al-Walid dan sa ne akwai dan sa kuma har Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira shi ma sahabin annabi ne mai daraja to shi wani ibn al-mugira shine ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da imamu suyuti ya ambata da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana so ya munakasha ne da annabi akan sakon da aka aiko annabi da shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta masa wasu ayoyi a cikin suratul nahl inda inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wannan ayan ne ma ya karanta masa ka san balarabe larabawa suna da fasaha mutane da suke alfahari da fasaha da ya ji wannan kalami aya guda ɗaya ne sai Allah ya yi umarni da abu uku ya yi hani da abu uku kuma sai ya faɗi sakamakon da ya sa ya yi kuma abu ukun nan da ya umarni da su baki ɗaya abin da ake bukata na kyautatuwar rayuwa yana ciki abu ukun nan da ya hani a kayansu duk wata ɓarna za ta iya faruwa a sababinsa inna allaha ya amurkum bil adl adalci allah yana umartar ku da adalci wal ihsani allah yana muku umarni da kyautatawa sai menene na uku wa ita idil qurba kuma Allah yana muku umarni waɗanda suke danginku in kuna da shi ku kula da su to don Allah shugabanci da adalci yake tsayuwa duk wani abu da ka sani a duniyar nan in aka saka adalci a ciki ya kyautata makwabci ma makwabcinsa adalci shi ma ya masa adalci babba ya adalci a yaro yaro ya adalci adalci shi yake daidaita al'umma inna la ya'muru bil adli sai ce wal ihsan da kuma kyautatawa mutum kaga tausayi a cikin kyautatawa yake ba da agaji a cikin kyautatawa yake kokarin kubutar da wani in kaga zai fada cikin wahala shi bashi da karfi a cikin kyautatawa yake sannan kuma kulawa da dangi ƙara zumunci yake yi to kaga Allah ya umarni da sai ce wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya hana alfasha duk wani abu shahiya caca zina duk ta faɗa cikin alfasha Allah ya hana wannan sannan wal munkar duk wani abu wanda za a wadamai da shi abun Allah wadab ko da abin da ake gani ne ba kaba'ira ba amma in dai mutane za su yi Allah wadab da shi ya faɗa cikin munkar to Allah ya hana wannan sannan ce wal bagai da zalunci zalunci yadda adalci ya faɗaɗa ko ina haka zalunci shi ma ya faɗaɗa ko ina kishiyoyi ne sai ce ya izukum la'allakum tazakkarun Allah yana muku wa'azi saboda za ku daidaita ku tuna ubangijin to lokacin da ya ji wannan wallahi sai abin ya taba masa zuciya sai ya sai ya ce shi ya musulunta sai ga wani ga mutanen sai ya ce shi fa ya musulunta abinda Muhammad ne yake faɗa gaskiya ne an ce mutanen sai suka aibata shi a wata waje an ce Abu Jahal ne aibata shi Abu Jahal ya ce na ji labarin ana cewa wai ka karkata zuwa ga Muhammad har ka shaurari abin da yake faɗa. Alhali abin da yake faɗa din nan waƙe ne kawai sai ce wallahi ba waƙe bane. Wallahi innahu laysa bishir. Sai ce wallahi inna lahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa inna a'lahu la muthmirun wa asfalahu la mughdiqun wa innahu la yu'la wa la yu'la alayhi. sai ku iya bu a kan alkur'ani yana nuna balagar alkur'ani kuma yana nuna tsarin da alkur'ani yake da shi ba mutum da ya tsara ba ya ce mun san waka kun san a cikin ƙuran shawaba wanda yake da sanin waƙe ya ce to ba waƙe ba ne kaga yanzu wa daɗi wani mugera ya nuna karkatarsa da rungumarsa ga musulunci duk da bai furta kalmar shahada ba to kamar yadda shi imamu su yake ambatawa sai wasu daga ciki wala Allah Abu Jahal saboda kabilar su daya ƴaƴan bakwanu suke wala Allah wasu daga dai cikin kabilar tasa ta Banu Mahzum sai suka same shi sai wani daga ciki yace masa shine abin da malamin ambata a waje yace to yanzu kai me yasa ka musulunta sai ambace yace ina jin tsoron azabar Allah inna akhafu azab Allah ina tsoron azaba ne saboda in mutum da ya imani da shi ba ya tsoratar akwai azaba sai wancan ɗaya ce masa azaba kake tsoro ya ce eh sai ce to yanzu yadda Allah ya maka kuɗin nan kake da kuɗi ga ka ba ni wani abu daga cikin kuɗinka ya ce ni kuma na maka alwashi idan har azabar Allah ta zo zan ɗauke maka duk azabar da za a maka a ƙimbin Muhammadu ni zan ɗauka kuma kaga da yake wawa ne sai yadda kuma ya ɗebi kuɗinsa ya ba mu wancan ɗin akan cewa wai wancan ya masa lamuni akan zai tsare shi daga azaba in har ma da gaske ta zo ta kaga masa dambara saboda bai da hankali to aka ce akan sa ne ayat ta sauka mujahid ibn hayyan mujahid da muqatil ibn hayyan almajirai ne na abdullahi ibn abbas su ma duka sun ce a fara'aita allazi tawalla shin ba ni labari ko baka ga wannan da ya juya baya ba suka ce ana nufin walid ibn mughira ai anil imani sai Allah ta'ala ce wa a'aqa qalilan kuma sai ya bada dan kada abinda aka yi jinga da shi din da duka ya bayar ba sai dai buka dan sai ya bayar minal malil musamma daga dukiyar da aka yanka cewa zai bayar wai a dauke masa azabar Allah kiyama sai bada kada wa akada sai kuma ya rike sauran bai bayar ba ai ma'ana albaki ma'khudun min al-kudyati daga al-kudya ne al-kudyatu shine arbun salaba kasa wacce take mai tauri ka sakara kaman dutse in ka sara ta ma ba za ta iya ɗiban komai a jiki ba ba ta saduwa tamnaqu hafir al-bi'r tana ana duk wanda zai tona rijiya a wajen idza wasala ilaiha in ya kai zuwa gare ta din al-hafar in yana tono ko da yana tono yanzu akwai wajen da idan kana tonawa mai tonar rijiya in yana tonawa in yaje kan dutse ya shikenan ko me ake kira wannan ma irin wannan dutsen malmala ne ake cewa komai marmara ko eh an je irin kan wannan to to ita ce alkudiya wato ta hana akai inda ruwan yake saboda tana dole a hakura to shi nan sai ake amfani da wannan wa'akada wato ya hana sauran dukiyar in an dauki bayanin da shi muqatil yayi domin muqatil shi a cikin fassararsa da yace abin nan walid ibn mugira ne nan sai yace a fara'aitar lalita walla wato ai madahal qur'ana thumma amsaka anhu shine abin da ake nufi wa aqa qalilan wa akada a fassarar abin nan mukace da aka ce wa a'ata qalilan shi abin da ya fassara yace afara'aita allazi tawalla baka ga wannan da ya juya baya ba da ya so ya musulunta amma kuma sai yaki wa a'ata qalilan sai ya bada kadan nan ba wai jingar dukiya kamar yadda wadai fassara ta nuna ba wato wa a'ata qalilan ai wato wato min alkhair kenan bi lisanihi wa a'ta qalilan min alkhair bi lisanihi sai fadi yabo ga alqur'ani da harcen sa shine wa a'ta qalilan mun gane bambancin fasara ko can wa a'ta qalilan jingar dukiya kai da shi sai ba da kadan wa akada sai ya hana sauran a fasaran muqatil wa a'ta qalilan sai ya ambaci kadan ya ba da kadan daga cikin yabo da zai ma addinin musulunci da alkur'ani wa akada kuma sai ya hana sauran ai qata'a zalika wato ya katse sauran yabon ya ki fita daga bakin sa wa amsaka minhu ya ki ya fada ai shine daga baya Allah madaukaki ya ambace a kansa wanda da aka zo sai aka ce to me zaka fada yanzu game da qur'ani da suka tsale shi ya ga ba zai iya barin mutanansa ba to shine Allah madaukaki yake ba da labarin innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar wa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar shi ya faɗi wannan magana akan ta sauka shine Allah ya ce sayuslihi saka domin a lokacin duka larabawa suka ce mu yanzu sai kai ne babba ka gaya mana kawai ka yanke mana hukunci game da ƙur'anin nan me shi me za mu gaya wa mutane boka za mu ce a'a me za mu ce wani kalami za mu faɗa mu hana mutane shauraron muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine allah ya faɗi shi walid ibn al-mughira ya juya ya daga kai ya sake juyawa ya duka ya yi tunani ya sake rusunawa wai shi babba shi wai mufakkir ne zai tunanin mafitar da za a faɗa don amuna na ƙur'ani shi ne a ƙarshe kuma sai ya ce in haza illa sihirin yi'uza sihiri ne kawai da aka kaga da ake amfani da shi yake tasiri akan mutane in haza illa ƙaunar bashar maganar mutum ne kawai wai annabi yana sihirce mutane ne da bakinsa in yi magana to shi kenan mutane sai su yarda to kage yanzu shine wa a'ta qalilan wa akada a fasara muqatil ya bada kadan daga cikin nau'in yabo da yayi mu alqur'ani can inda ya ambata ce wallahi innahu la halawa da har zuwa karshen kalamin da ya faɗa yanzu kuma ya ce tsafi ne to shine wa akada to sai Allah ya magana a kansa a inda hu ilmul gaibi shin ilmun gaibi yana wajensa ne fa huwa yara har yake gani cewa a kiyama wani zai iya dauke mu wani laifi har ya bada kudi domin shi ma da waccan fasara ya dauka ta farko da muka yi fa huwa yara ay ya'lamu min jumlatihi anna ghayrahu yatahammalu anhu azab al-akhirah shin yana da ilimin gaibi ne ballantana har ya ga kuma ya san daga cikin ilimin gaiban nasa cewa wani zai iya dauke masa azaban lahira balle har ya bashi kudi na ai bashi da ilimi akai ma'ana bashi da ilimin gaibi ballantana ya san haka kuma Allah bai tsara haka ba wa huwa al-walid ibn al-mughira aw ghayruhu shine walid ibn al-mughira ko wani sa wa jumlatu indahu al-maqul al-thani li ra'ayta bi ma'ana akhbaru bi am lam yunabba bima fi suhufi musa ko ko ba ba shi labari da abin da ke cikin littafin musa bane asfaru tawrati nan ma ya fassara asfaru tawra amma malamai sun ce suhufi musa daban at-tawra daban aw suhufin qablaha ko kuma wasu littafa din gabaninta wa Ibrahim da kuma suhufi Ibrahim wanda Allah ya faɗa a ƙarshen abin nan ƙarshen sabbi ko suratul a'la suhufi Ibrahima wa Musa to suna nan su ma littafa ne daban shin ba ba shi labari da abin da ke cikin suhufi Musa bane da suhufi Ibrahima allazi wafa Ibrahim din nan wanda shi ya cika ai ya cika ai tamama ma umira bihi ya cika duk abin da Allah ya masa umarni in ka duba yadda Allah ya faɗi ababen da ya sanya annabi Ibrahim a cikin alkur'ani ya cika wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wasu nan wajen malamai sun ce game da suka ambata wato abin nan su ne hisalul fitra eh fa atamma hunna na hisalul fitra din nan ne eh to amma duka abin da Allah madaukake ya sanya annabi Ibrahim ya cika shi ya saka ma har Allah ya rike shi a matsayin dalili bayanin ma din nan eh da aka ce am lam yunabba bi ma to bayanin ma fi suhufi Musa inna shine Allah tazawwa zawatu ukhra ba a bashi labarin abin da ke cikin littafin Musa ko Ibrahim ba ne labarin shi ne Allah ta zirwa ziratun wizir ukra wata ne ɗaukan loto ba ta ɗaukan loton wata an ɗinna mukhaffafa ne min al-qatila ay la tuhmalu nafsun dhanba ghayr dhanba ghayriha la tahmilu nafsun dhanba ghayriha dhanba ghayriha wata wata rai ba ta ɗaukan laifin watanta wani baya ɗaukan laifin wani kowa laifinsa yake ɗauka la'annaha za ta wizir domin kowace rai ma'abuciyar laifin kanta ne mashgulatin bi nafsiha ta shagaltu da kanta wa an laysa lil insani illa ma sa'a kuma abin yadda yake inji Allah dan adam baya samun komai na lada sai abin da ya aikata dan adam baya sa kaga nan abubuwa biyu aka ambata mana na farko an ce wani laifin wani baya shafan wani misali yanzu idan mutum ya dasa shegantaka sai aka yi koyi da shi to yana da laifin nasa kuma yana da laifin duk wanda ya kwaikwaye shi har zuwa ranar alkiyama laifin wani ne ya shafe shi ana laifinsa ne domin shi ya so ma nuna musu inda bai nuna musu ba wa zai gani laifin karan kansa ne shi saka laifinsa ne ya ta yaɗo ya ta riba ce za a ce kuma riban banza ke ne kai ta yaɗo to haka ayyukan kirki ma mutum aikin wani baya samun wani kowa aikin kansa yake samu hanyoyin da aikin wani yake samun wani ana samu ne ta hanyoyi guda uku na farko abu uku da suka zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min salati idan mutum ya mutu aikinsa da zai dinga samun lada yana katsewa sai dai ta wata kusurwa guda uku na farko sadaqatin jariyatin wata sadaka yayi wacce take gudana ya sanya wani wakafi ko wani hubusi ana ci gaba da amfana da wannan abin matsawar ana amfana da shi ladansa yana samun sakabar au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimin da ake amfana da shi idan mutum ya gadar da wani ilimi ya karantar da mutane suna ci gaba da yin aiki da wannan ilimin su ma suka karantar da wasu to a haka a haka a haka sai ya zamanto yana ta samun lada kaga ta wannan gaba ba wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lada saboda duk abin da wani mutum yayi a duniyar nan tun daga zamanin da annabi so da'awa har zuwa alkiyama ta tsaya duk abin da mutum zai yi na lada annabi yana da irinsa saboda waye koya maka shine to wa zai zama kaman annabi babu mai matsayi irin nasa sannan sai aka ce na uku awwaladin salihin ya da'u lahu ko kuma da nagari da zai dinga yi masa addu'a idan yayin addu'a addu'a za ta kai zuwa ga iyayensa wannan a matsayin gaba ta ɗaya kenan wanda aikin wani zai iya samun wani sannan gaba na biyu hadisi ya tabbata a cikin Abu Dawuda sunan Abi Dawud daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna atayma ma akala rajulu min kasabihi wa inna waladahu min kasabihi mafi tsarkin tsabtataccen abinda mutum zai ci shine daga abinda shi ya tsoron wuta da kansa wanda ka aikin hannunka ne ya baka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna waladahu min kasabihi kuma sannan dan mutum yana daga cikin kasbinsa wato kenan idan ka samu da mai nagarta can an yi maganar addu'a ne shi kuma wannan zai zama dalili akan in kai ma danka tarbiyya ya zama mutumin kirki to ibadar da yake kana da ladanta ko kana raye don kai ka dora shi akai kuma idan ka rasu yana ci gaba da yin ayyukan kirki aikin da yayi ya salla da kai maza ba ka irin sanan kai ka dora shi akan wannan tarbiyya kuma haka akasi idan sakacin mutum ne yasa dan sa ya kangare ya zama lalatacce akan idan sa balle shi ya ingiza shi to kaga duk zunubin da ya dauka shi ma zai dinga samu Allah ka sani kashi na uku da mutum zai iya samun aikin da lada akan aikin da ba shi yayi ba shine falalar Allah subhanahu wataala wallahu yaziduhu min fadlihi Allah yakan kara wa bayi daga falalarsa hadisi ya inganta a cikin muslim daga Abu Hurairah Allah ya yarda shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah la yajzi ala alhasanati alwahida alfai alfu hasana Allah ta'ala yakan saka wa mutum akan aiki guda ɗaya da ya mai kyau sai a rubanya masa lada miliyan biyu shine alfai alf in an ce alf alf wato miliyan ke in an ce alfai alf ma'ana miliyan biyu lada guda ɗaya idan aikin lada ɗaya idan mutum yayi in Allah ya ga dama dan falalarsa da kyautarsa da karamcinsa sai ya ninka wa mutum sau miliyan biyu Waccan ƙa'ida ce ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Ƙa'idarsa ce ita ma bisa adalcinsa. Kuma ka san akwai inda ake samun tafaduli. Idan mutum ya bayar da dukiyarsa domin Allah, ga addinin Allah ya ɗaukaka, nan kuma kaga ana sanya masa ɗari bakwai ne, minimum. Kuma ita ma wallahu yubaiku liman yasha. To wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala. Naka lada ɗaya ne. Yanzu Allah saboda falalarsa ya ƙara masa goma, ko ya ƙara masa 25 ko 27 sallar jam'i ko ya ƙara masa 700 ko sama da haka a infaki da kai domin addinin Allah ko kuma ya ƙara maka bisa karamcinsa ɗai to kaka nan ma ka samu ƙari ba an taskancewa an laisa lil insani illa ma sa'a cewa sai abin da kai tit for tat ba a ana samun falala wa anna sa'ayahu sawfa yura aikin mutum kuma da sannu za a ganshi yusar fil akhirah za a ganshi a lahira thumma yujzahu al-jazaa al-awfa kuma masa sakamako cikakken sakamako al-akmalu wanda yafi cika a wajen Allah yuqalu akan ce jazaituhu sa'ayahu wa bi sa'ayihi wato na sakan ya masa aikin sa ko kuma na sakan ya masa game da aikin sa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan sakamako sama da abin da muka yi abin da muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a ɗan yi wannan bayanin ne ko sai daga baya Owa ba? Ok, shi kenan.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Saboda lokaci ya yi ko sanarwar bayanan na al'amari da wasu ya sa da ya kuma ba wa ana ne ba ya da sannan a kowace da ana kuma da shi neman taimako ga ƙwararri da sanaya da su samu damar yin ba da kuma ramzai da ta samu alfahari malami waɗanda suka nemo ba su suka dubu suna neman alba yau kafin nan akawun nomba na kwamitin marayu shine sha uku sha ɗaya hamsin da uku sittin da hudu arba'in da biyu sunan akawun ɗin katagun warfare opener center wato 13-11-53-64-42 bankin kuma shine zenith akwai waɗanda suka sa kuɗi da dama wadda yau har an samu kuɗi kusan naira 35,000 a cikin akawun amma saboda ba lokaci sai su jira goban allah ya kai mu sai a sanar sai malam masu neman addu'a akwai marasa lafiya akwai alhaji idris baba malam akwai dan agajin nan da ya samu karaya da dai da dama wasu suna asibiti wasu suna kwance a gida suna fama alhaji almilla alhaji abdu mai blouse akwai kuma alaramma bala bako shi ma yana gida a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa da dai masu wasu damuwa da masu neman biyan bukatu na alkhairi wa Allah biya bukatu na alkhairi Allah ya yi damuwa
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسألك أن تهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا الله منا توصلي gare ka game da abin da muka karanta a Alƙur'ani Allah ka karba mana Allah ka tara mu cikin aljanna Allah ka tsare mu daga azabarka wangiji ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah dukkan mu kowa yana da bukata irin tasa zuwa gare ka taskarka tana da yalwa ba ta karewa muna roƙonka Allah ka biya mu kowa bukatunsa na alkhairi duka abin da yake na sharri a gare mu a wannan duniya da kuma kiyama ubangiji Allah ka tsare mu da ya gare shi Allah ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana kwanciyar kabar Allah ka sauƙaƙa mana tsayuwar alkiyama da hisabi Allah ka sanya mu muna cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna yan uwanmu da ba su da lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka sa ya zama kafara a gare su waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya dattawan ubangiji Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka albarkaci zuriyarsu Allah ka albarkaci bayansu da dukkan mu baki da Allah ka dora mu kan hanya madaidaiciya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin